بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 23 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 72 cikin jerin darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ولفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي غفرت masa. Sheikh Islam wanda ya rasu ne shekara ta 728 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wallafa wannan littafi ne dan bayani akan fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ya saka mishi alkhairi kafin mu shiga karatu zamu amfani da wannan dama mu isa da ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da iyalan wani dan uwanmu wato wanda aka sani da kurma mai wanki wanda ga shagon shi a nan makwabcin wannan masallaci ne wanda Allah ya mai rasuwa a jiya Laraba kenan Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta ga wanda ba su sani ba wannan bawan Allah mu dai tunda muka taso a unguwar nan fiye da shekara 35 mun san shi a matsayin kurma mai wanki tare da cewa a ɗabi'ance an san kurame da da rigima suna ganin suna kallon kallon kallo su da masu kunne ko amma dai wannan bawan Allah ya kasance wato zakka a cikin wannan kuramin gaskiya saboda Allah Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama muna mishi fatan alkhairi wala nuzaki ala Allah ahada Allah kuma ya sa mu cika da imani sannan kuma mun yi bako gashi nan kusa albani ne wanda kuke gane shi da zaman kai shi daga garin Laminga a jihar Nasarawa abokinmu ne mai da'awa kuma malami ne kuma dan boko ne ya zo ya kawo mana ziyara tun jiya kuma nan ya kwana muna mushi fatan alkhairi Allah ya bashi ladan ziyara Allah ya maishe shi zuwa ga iyalan shi lami lafiya wannan ke sai mu koma cikin littafi a inda al-imamu ibn taymiyyah rahimahullah daga shafi na 192 a wannan nuska ta ta hakikin wato taqamul amal na malam bakar abdullahi abu zaid rahmatullahi alayhi inda malam yace wa kana almuslimuna yata'awanuna ala dhalika wa kana wa kana khulafa'uhu qariban min dhalika wa kanu yastakhlifuna fi misrihim qadiyan فيما يتفق حكمهم فيه فإذا نزل بالقاضي ما فيه إشكال يراجع الخليفة كما كان زيد يراجع, يراجع عمر في مسائل الجد والطلاق وغير ذلك in ba manta ba malam yana mana magana akan cewa akwai haƙoƙin Allah subhanahu wataala wanda suke wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsayarwa da musulmai wannan haƙoƙin wanda wannan haƙoƙi daga cikin su akwai kula da addini da rayuwar mutane kulawa da masallatai kulawa da limamai da ladanai kulawa da waƙafi wato sadaqatul jariya na bayin Allah da suka mutu suka bari kulawa da hanyoyi da da, wuraren kiwo da lawali kenan ko da, gonakin mutane da duk abin da ke da alaka da rayuwarsu sannan shugabanni su tabbatar sun kula da cewa an raye sunnoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an kashe bid'o'i wanda suke batar da mutane shine yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin halifofinsa wannan shine abin da shugabanni suka fi bada muhimmanci ba su taɓa bada muhimmanci akan tara dukiya ko tara yan jam'iyya ko cin zaɓe na gaba kuma kamantansu wanda bai cikin damuwarsu damuwarsu gyara da islahin rayuwa da addinin mutane shine ya ci gaba da cewa wa kana almuslimuna yata'awaruna ala dhalika musulmai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna taimakon junansu dukkaninsu kowa wakili ne akan tabbatar da wannan aiki kowa da gwargwadon matsayinsa ko iliminsa ko cancantarsa zai taimaka wa al'umma inda ya ga wani gidi ya tare wajen taimakon gyaran hanyoyi gyaran addinin mutane fada da bid'a tabbatar da sunna kula da tsaye da addinin Allah da gyaran masallaci da wuraren ibada kowa yana yin wannan aikin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana khulafa'uhu qariban min dalika hakanan zamanin halifofinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in a zamanin da suke suna mulki kwatankwacin shekaru 30 din nan bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ci gaba da irin wannan aiki sun ci gaba da taimakekeniya su musulmai wajen tsaida gaskiya da kore barna wajen tsaida sunna da kore bid'a wajen gyara rayuwa da addinin mutane yace wa kanu yastakhlifuna fi misrihim qadiyan hasali masu al-khulafa'u ar-rashidun radiyallahu anhum sun fara wani aiki na nada alƙali fi misrihim a garin da suke rayu sayyidina Umar musamman yana raye a Madina kuma ya nada wani shine alƙali mai sauraron kararrakin mutane wato ya nada wani wakili a bangaren wannan aiki na alƙalanci yace fi ma yattafiqu hukmuhu fi wannan alƙali za a bashi salahiyya za a bashi cancantar ya gudanar da shari'o'i akan masail wanda babu sabani akan su wanda dukkanin malaman cikin sahabbai sun yarda mas'ala kaza hukuncin ta ne kaza amma in aka samu mas'ala fa idza nazala bil qadi ma fihi ishkalu idan wata mas'ala ta zo gaban alƙalin wadda an sani cewa akwai sabanin fahimta a fiqihance game da wannan mas'ala yuraji'ul yuraji'ul khalifa to anan sai ya maida ita zuwa ga khalifa ba zai yanke da kansa ba kama kana zaidun yuraji'u umara fi masail jaddi wat talaq kamar yadda zaid dan sabit radiyallahu anhu sayyidina umar ya sa sha matsayin alƙali in an zo da magana akan rikicin aure rikicin gado rikicin bashi yana yanke hukunci amma ko su masail wanda tun sahabbai suna raye an samu sabanin fahimta game da su shine kamar gadan kaka idan ga kaka kuma ga 'ya'ya, ko ga kaka ga iya mata ko ga kaka ga 'yan uwa al al al al, al ikhwa to akwai rigingimu game da wannan gadan akwai sabanin fahimta to anan zai iya yankewa da kansa sai ya maiwa da halifan shine Umar dan Khattab shi kuma ya kalla abin ya ga abin da ya dace haka nan rikicin saki akwai masail da suka shafi saki waɗanda akwai rigingimu a kansu alal misali mashahuriyar mas'ala da Umar shine gabari game da ita shine saki uku a kalma ɗaya wanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana ilgai na wannan sakin haka nan sai na Abubakarin a halifanci shi yana ilgai wannan sakin amma Umar dan Khattab ya zama khalifa radiyallahu anhu sai ya kalli cewa mutane suna sakaci da wannan kalma ta saki kalma uku a saki uku a kalma daya saboda sun ga cewa ba a validating ɗinsa sai Umar ya ce to uqubatan alaihim daga yanzu duk wanda ya saki kalma uku a saki uku a kalma daya a zartan mishi wasu sahabbai ba su yarda ba wannan mas'ala har yanzu da muke magana mas'ala ce ta ijtihadi da maganganu tsakanin malamai ko wadai su haza muhalluha akwai mutane da sun sha wahala a kanta a cikin tarihin sakafa ta musulunci ala ra'asihim ibnu taymiya da babban ɗalibinsa ibnu qayyim sun sha wahala a kai saboda sun kafe cewa dole sai dai a maida ita yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi da sayyidina abubakar akwai wani malami da wani bincike ya tattara maganganun sama da malamai hamsin waɗanda duk wanda ita ce fata wasu domin da abinda mu'amawa muke ɗauka waɗannan mutanen guda biyu su kaɗai ne suka fantare mu wannan ijma'i amma ba haka ba akwai malamai sama da hamsin da suka goyi bayan wannan mas'ala maganganu ne masu tsayi to akan wannan qadiyar akan koma da ita zuwa gun Umar wa ghairi zalika ko wani haka wato duk mas'ala wata kita da sarƙaƙiya ko a cikin ta akwai wani kulli to sai an maida ta gun shi khalifan kafin a yanke hukunci wa amma ba'dal khulafa'i malam yace to bayan wucewan halifofi ma'ana daga zamanin sarauta ta banu umayya banu al-abbas bayan su kuma sarakuna da dauloli mabambanta a irin daular ainihin wato al-ayyubiyya irin daula ta mamalik zamanin su shi ibnu taymiya din kenan irin daula ta salajika a ƙasar iran ta yanzu irin daula ta al hamdan a ƙasar halal da gasunan dauloli daban-daban na musulunci da aka yi da waɗannan dauloli da yake sun zama sarautu ne na gargajiya a lokacin sai abubuwa suka canza fatanawwa'atil adat sai al'adu suka canza domin duk inda al'umma suke suna da al'ada su wanda take identity ne gare su za ta bambanta da sauran mutane yace fi zalika a wannan yanayin fil am fil asari azamunna wal amsari da garuruwa bi hasabi qillati al hajati wa kasaratiha wannan al'ada ta canza da tsananin bukata zuwa ga mataimaka ga shugaba ko karancin bukatarsu wa bi hasabi qudratil wali al-kabir wa ajazi da kuma gurgurdan karfin sarautar wannan sarkin ko raunin sa akwai sarakunan da a tarihin ta suna da karfi kwarai suna da haiba ana shakkar su sai da shi kadai zai iya idarar komai daga inda yake irin su Harun rashid irin su Abu Ja'far Mansur irin su Malik Shah irin su abun nan Abdurrahman Dakhil a kasar Andalus an yi su sarakunan musulunci suna da ƙarfi irin su Mu'tasim wanda wanda yake wani gari can wani gari ma yana jin tsoron su an yi kuma sarakuna masu rauni wanda kawai ba su wuce kamar stamp ba da ake bugawa ba su da wani ƙarfi a a yan yan yan yan kewaye da su suna da kafa sarki da yawa wanda su suke zartar da komai su kuma kawai dai sai dai rawanin da kwalliya an yi ire-iren su to da ka gwargwadon ƙarfin halifan ko rauninsa kaga yana da ƙarfi zai abubuwa da dama da kansa in yana da rauni kuma zai buƙaci zuwa ga mataimaka da yawa wannan mataimakan za su kacanta da daula har ya zama shi bai da komai a cikin daular ban da sunan kawai kamar yadda har yanzu haka muka lura da kyau har yanzu haka ne aka ce ga wani gwamna ko wani shugaba wanda yake da ƙarfin faɗa a ji yana da taurin rai za ga zai ta yin abubuwa da dama da kashi har ya dinga shiga ma ofisoshin kwamishinonin yana zartar musu da yake wani kuma wanda yake mai rauni sai kaga jami'an gwamnati sun yawa ba a jin labarin shi dai a ji labarin su jami'an gwamnati wani shine chief of staff wani shine ministan kaza wani shine commissioner kaza duk su suke aiki shi kuma ba ba yin komai ba a ma jin labarin shi da abin da suka kai mushi ko suka ce mushi to kaga da gurgurdan karfin shugaba ko rashin karfin sa gwargwadon buƙatuwarsa zuwa ga mataimaka ko rashin buƙatuwarsu ina fata mun gane wannan yace a wa qiyamihi bil amri da kuma shugaban da ya tsaye yana yin abin da ya kamata wa iradihi da wanda kuma bai damu ba an yi shugabannin da ma shaye-shaye kawai suke za su daina kawai ta shan giya suna fira da mata wasu kuma ƴan farauta ne kullum suna daji suna kama tsuntsaye da bareyi wasu kuma masu kwana aiki irin Umar dan Abdul Aziz wanda da ya zama khalifa mun karanta a baya matar shi ma sai da ya bata zabi ko ta zauna amma ba ruwan shi da ita ko kuma kawai ya sake ta tafi haka shi bai sake kula mace ba bai sake bacci ba ba yi da garzo ba shi da villa ko shi cikin aiki kama agogo akwai wanda kuma shi ba ruwan shi da wannan aikin sai dai a zo a gaya mai kawai cewa ana kaza ko an yi kaza abin da aka dama a gaya mai yace a fasara ba'adu hadhihi al-umur yatawallaha walil harb daka waɗansu daga cikin ayyukan da aka ambata sai zama ministan tsaro shi yake ce ma walil harb ko kuma kace babban komanda shi yake daukan dawainiyar duk waɗannan ayyuka allazi huwa sahibu sharufa shurufa wanda yake ce mishi sahibu shurufa haka ake wasalin wannan kalma shuru ko kuma shura al-afsah a ce shura din amma kuma al'ashar shi ne shuru bi dommaini kawai da wasu ka ce ɗan sanda sai bu shuru ɗako kamar ka ce IG zai fi sauƙi kwamishina ko inspector daren na ‘yan sanda asali maka ce shurufa shi ne abu zaɓaɓɓe a cikin abubuwa da haka da ‘yan sanda wasu zaɓaɓɓun mutane waɗanda an yadda da amanarsu da kuma cewa za su kula da aikinsu haka ake zaben su da yanzu kuma dai kowa yana iya ganin abin yake da haka ake ce musu shurfa wato zababbun masu yin aiki a madadin shugaba in guda ɗaya sai a ce shurti shurti ko shurati police wato wanda suke polisin dokoki shi kuma wannan da ake ce masahibu bi ma'ana kabiruhum shugabansu ina fata mun gane wannan al-imam al-azhari ya kawo waɗannan maganganu a cikin littafin shi tahdhibul lugha game da ma'anar kalmar to daga baya ne aka zo aka yi wannan bukata ta kama ya zama shugabanni suna ɗaukan tarin ma'aikata masu yin wannan aikin don su kula musu wani ya kula da kasuwa wasu kula da iyaka wasu kula da marayu da yadda ake raba musu tallafi wasu su dinga gadin fada sarkin wasu su dinga yawo anguwa anguwa suna hana barna da badala wannan duka aikin yan sanda ne har yanzu kuma su suke wadannan ayyuka wato wanda za su yi enforcing ganin cewa mutane sun bi doka da tsarin rayuwa yace wa kana sahibu shurba mithlu al-munfiq li amri al-wali al-kabir sai kaga aikin shi shugaban yan sanda shine wato mai zartar da umarnin babban shugaba shi shugaban wanda yake mulki zai bada umarni yace ayi kaza ko a hana kaza yana zaune ba shi zai zartar ba su za su tashi zai su zartar ko an ce a hana hawa mashin ba ruwan gwamna da wannan daga yawan nan magana ya gama ki amma sauran masu fushi da fushin wani su za su fito su hana ta cewa da gaske sai an daina hawa din in ya ga dama ya gwale su ya ce ba ku na sa ba ba haka ba ne? to don haka a sahibu shurta idan ya zo shi yana zartar da umarnin shugaba ne allazi yuqal lahu na'ibu sultan da haka ake ce mishi mataimakin shugaba na'ibu sultan a da shine shugaban yan sanda din qala anas ibn malik anas a cikin wata riwaya da ke cikin Bukhari yake cewa kana sa'adu min annabi sallallahu alaihi wasallam bandarat sahibi shurta shurta min al-amir sa'adu ya kasance matsayinsa a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin da muke rayuwa inji Anas kenan wato zamanin Banu Umayya kenan yace kaman matsayin sahibu shurta ne ga al-amir ga sarkin wannan hadisin abin da ke bayyana shine ibn tamiya ya ya kawo shi ne da ma'ana ko kuma a ce ya dauko shi ne daga haddasa kamar yadda ya saba dan asalin lafazin shine kana qais bin sa'ad bin ubada kaga aka ce ko kana sa'ad to zai zama wanda ake labarin ya babbata da abin da yazo a kissa dani ga sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada za'imul ansar yana da da shi ma sahabi ne shine qais shine yake matsayin bi manzilati sahibu shurtati min al-amir yana matsayin sahibu shurta ga amir a zamanin kudin nan al-imam al-bukhari da ya kawo wannan hadisin sai mushi babu yake cewa babul hakimi yahkumu bil qatl ala man wajaba alayhi duna al-imam alladhi fawqa babun da ke bayani akan wani kwamishina ko wani alƙali ya hukunta hatta hukuncin kisa ga wanda ya cancanci kisan kuma a zartar da hukuncin ba tare da sanin ogan shi ba ba tare da sanin gwamna ba sai kawo wannan hadisi ya ƙara kawo sa hadisai a irin al'adar imam bukhari yanzu wannan hadisin ai aiki ne ba mutane dan ina alakar wannan babin da ya kawo ibn hibbana shi kuma da ya kawo shi a cikin as-sahih din shi sai mai babu yace ihtirazul mustafa sallallahu alaihi wasallam min al-mushrikina fi majlisihi idza dakhalu alayhi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan izina daga mushrikai idan sun shigo majalisin sa to daga nan zamu fahimci malamai sun ma hadisin fahimta biyu kenan shi Imam Bukhari ya fahimci abinda ake nufi da sahibu shurfa wancan shine mai yin ayyuka a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai zakar da ayyuka a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi kawo shi da cewa wanda ke yanke hukunci ba tare da sai ya nemi izini a mai gidansa ba wato haya authority ba ibn hibban shi kuma ya fahimci a abinda ake nufi wannan yana matsayin bodyguard ne yana tsayawa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada wani arne ko ni fasiki cikin mushrikai ya nemi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na rashin mutunci kaga shine ihtiraz ihtirazul mustafa sallallahu alaihi wasallam min mushrikina fi majlisihi idza hadar al-imam ibn hajr da yazo sharhi sai ya ce hadisi na daukan duka ma'ana guda biyu saboda lafazin duna kamar yadda masu fassara kafin shi suka faɗa irin su kashmiri cewa ai dunal imani allazi fawqahu yana iya daukan a a a zarf zamani a sorry zarf makani dunal imami ai qariban min al imam yana daukan kuma ma'anar dunal imami ai duna ilmin imam kaga idan zata da hukunci ne yana iya zartawa ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ba idan kuma wannan tsayuwar ce tana daukan wannan hukuncin amma shi bin taymiya muka lura anan ya kawo hadisin ne dan ya nuna mana irin ma'anatan da bukhari ya bashi baya ga imamu bukhari al-imamu at-tabarani ma rawaito shi a cikin al-mujam al-kabir dinsa haka abu nu'aym a cikin hilya haka ibn sa'd ai ne tarjuma wannan sahabi wato qais ibn sa'd ibn ubada al-imamu bukhari ta ila yau a dai wannan hadisin ya kawo hadisin da wata nukta wata wata fa'ida abin ban sha'awa babu da jima ambace ta inda yake fa'ida ce a cikin musalawul hadith ya rawaito wannan hadisin a wannan wajen daga wani malami mai suna Muhammad ibn Khalid to da aka laliba Imam Bukhari yana da malami Muhammad ibn Khalid daban ne kuma da wannan ashe ba wannan din bane wannan asalin sunan shi Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ibn Khalid sai danganta shi zuwa ga jaddihi al-a'la wato Muhammad ibn Yahya az-Zuhli ne wani malamin Bukhari wanda suka samu sabanin fahimta da Imam Bukhari hatta kai ga sun bata batawa irin da mutane suke batawa don haka bai so ma ya faɗi sunan shi dan adalci ne amma kuma yana riwaya hadisan shi wani lokaci ya ce kawai Muhammad kawai gaji ya ce hadasana Muhammad to halal shi in aka in aka biddiki ko ya ce Muhammad sai ya ambaci kakan ya ce Ibn Yahya to nan kuma sai ya ambaci kakan baban kakan ma Muhammad ibn Khalid shi Bukhari ya ma yi ba mutunci ba a wannan fadin jama'a dan kaji yadda shi Muslim ya nashi abin ba daɗi domin su biyu suka fara da wannan malami shi muslim da ya tashi ma duka hadisan da ya rawaita a gun malamin ya cika lodin jaki guda ya dawo mai da kanshi ce ga hadisan ka nan ba a su kuma a cikin sahihin shi kwata kwata da ya riwaya daga wannan malamin kisa zahabi da ya zo a cikin tarjamar sa asir yake cewa thumma inna musliman li hiddatin fi shi muslim saboda mutum ne mai zafin rai saboda malaman nan ƴan adam ne jama'a kafin su zama malamai sai da suka zama ‘yan adam. To shi kuma ɗan adam da abin da ya zama bai canzawa daga yadda yake. Mai fushi yana nan a mai fushinsa, mai haƙuri na nan a mai haƙurinsa, mai wayo na nan a mai wayansa, sakare na nan a sakaren shi, mai rowa na nan a rowarsa, mai kyauta na nan a kyautarsa. Bai canzawa in mutum mai kyauta ne ko mun karanci da ɗauka ya bayar. Idan mai rowa ne ko duk tattar ƙasar nan tana hannun shi ba zai bayar ba. Sai ka je wa sallah ya baka naira hamsin. Allah shi kyauta ina fata mun gane wannan to da haka sai ya ci gaba da cewa wa ba'dha yatawallahal muhtasib wasu ayyukan kuma banda na sahibu shurta din ana samun al muhtasib wato yan agaji daga al hisba hisba sune yan agaji aslan wanda su aikin da suke wa gwamnati ba sa ansan albashi shine asalin ma'anar sunan su ba sa ansan albashi suna nema ne kawai a gurin Allah kaga sun bambanta da yan hizban yanzu da waɗanda albashin su da promotion din su go amma da hizba yake ci musu ma kuma suna kokari amma da aka ce hizba wato sune volunteers waɗanda suke yan sa kai kamar yan agaji na ƙungiyoyi ko yan agaji masu bada hannu wanda ba su ma iya ba dai suna je bayarwa ne ko yan agajin anguwa masu hana shan wiwi duk waɗannan yan hizba ne kamar yadda a cikin hadisi menene imanan wahtisaban ko da ake cewa wato neman lada a wurin Allah wanda yake kaza sai a ce imanan wahtisaban to almuhtasimun wanda suke yi dan dan kawai neman lahira abin da ya faru a wancan lokacin shine jama'a idan mutum ya shiga aikin dan sanda musamman a zamanin daular Bani Umayya ka shiga aikin dan sanda sai da mutane suna kyamarka ana kallon wannan kawai duniya yake nema Daka akwai malamai da ka sani an faɗe ta zaka sha mamaki sun yi aikin ɗan sanda. Al-Imam Ibn Shahab bin Zuhri ya yi wannan aikin ɗan sanda ma dole Bani Umayya har ma ya zama babban kamar kace irin assistant commissioner din haka nan akwai in ba na manta ba Asimun al-Ahwal Asim ibn Sulaiman al-Ahwal shi ma dan sanda ne har shine ma kamar kace DPO na Kufa a wancan lokacin har ma wani malami Wahayb irin na sa hadisin shi me yasa yace saboda dan sanda ne ina fata mun gane wannan riwaya da muka ji al-Imam Ibn Hajar ya fitar da wani fiqh a cikin ta cewa tana nuna halaccin kwatancen zamanin da da nan ka kallo na abu na da ka ce irin haka ne ka faɗe shi da sunan da ake faɗan shi sai ba sunan shi bane kama a ce wani ya mutu da zazzabi sai ka ce yanzu malaria ce ko typhoid kaga da ba a san sunanta ba ko kawai da an san zazzabi ne ya kashe shi to da haka sai ya zama akwai 'yan sanda masu karɓan kuɗi sune ashuruta akwai 'yan sanda masu sa kai sune al-hisba yace allazi waliya al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wanda suke aikin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna wa wilayatu qad tadkhulu fi wilayatil qadi wani lokaci sukan shiga aikin alkali aikin da ya kamata alkali yayi in bai samu halin yi ba sai su taya shi wa baduha yatawallaha alqadi wasu ayyukan kuma alƙalin yayi da kansu ga wata magana mai muhimmanci jama'a da Ibn Taymiyyah zai faɗa yace wa ayyu shay'in min alwilayat wani mukami da aka baka ya kai musulmi umila fihi bi ta'ati Allahi wa rasuli indai ka tsaya kai aiki a ƙarƙashin wannan wilayar kai biyayyar Allah ka nemi lada a wurin Allah kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kanat wilayatan shar'iyya ya zama aikin Allah addini ya yarda da duk mukamin da aka baka a cikin kungiyar ku ko a office ɗinku ko a hukumar da kake aiki aka baka wani responsibility to tsaya ka kwatanta biyayyar Allah a cikin sa kwatanta gaskiya da riƙon amana da kare haƙoƙin mutane da tausayi da neman yarda Allah aikin Allah ne wannan shugaban yan agaji ne kai shugaban hizba ne kai shugaban yan acaba ne kwamishina ne kai chairman an baka headmaster ko exam officer ko deputy provost ko me aka baka shugaban jam'iyya agent shugaban masu sai da gawayi na anguwa kaza duk abin da aka baka na mukami ki kokari ka kwatanta neman yarda Allah a cikin wannan aikin ki kokari ka rike amanar da ke karkashin ka ki kokari ka kyautata ma waɗanda suke subjects ɗinka ki kokari ka zama ka kwatanta aikin Allah a ciki kar ka ga cewa to ai wannan ba ruwan ba ai ba aikin masallaci bane a Allah ne tambaye ka akai an ce kai ne shugaban masu gyaran keke nafe a zariya misali to yi kokari ka ga cewa wanda suke kashin wannan harkar sun yaba ma aikin ka sun ga alfanu ka hanso musu haƙoƙin su ka taimake su wajen ganin sun bunƙasa kasuwancin su ka hana su zalunci kai ne shugaban kasuwa to ka hana zalunci a wajen yan awo kai ne shugaban mahauta ka hana zalunci a wajen sai da nama kokari ka tsara haƙƙin Allah da haƙƙin waɗanda ke ƙasa da kai yace fa innaha in kai haka kanat wilayatan shar'iyya wa ayyu amalin umila fiha bi khilafi zalika duk kuma aikin da aka saba wa abinda Allah ya ce ayi auturika fiha ma yajibu ko kuma abin da ya kamata kai kai kai watsi da shi lam takun shar'iyya Allah bai da wannan ba an baka principal sai ka zama zalunci kai kake ko kuma baka kula da abin da ya kamata kai ka bar yara ba malamai ka bar malamai suna abin da suka ga dama kowa yazo sun da ya ga dama ya fitar san daren shi ke so wata ma ta wajen sati biyu bata zo ba babu uzuri kai kuma ka zo ka zauna office kai tashan shayi kana kana latsa wayarka ko kuma ka je ba ka wannan meeting ba ka wancan abin nan office kana an so impress kana kashewa to za ka gane kurankaran da Allah ya kama ka babu wani sassauci kuma da an zo an zauna majalisa kai ne kan gaba wajen cewa gwamna ya yi kaza kwamishina ya yi kaza ‘yan sanda ba sa kyautawa ai wannan gwamnati ana zalunci ai ku ne a zalimai kai ma part of a zalimai na fata mun gane wannan jama'a yake cewa lakin lamma kana alqadi aqrabu ila ilmi wa ali yace to amma kasancewa idan da kaga an ce ga alqali zaka ga yafi sauran jami'an gwamnati kusa da ilimi da masu ilimi dan dama sai ma malami ake ba ko yace sai ya zamana saboda haka wa aksara ma'arifatan bi shari'a yafi sauran duka jami'an gwamnati sanin addini idan ka ce ga alƙali yafi sauran kwamishinoni yafi sauran jami'ai sanin me shari'a صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم شرع الله sai mutane suka dauka alƙali shi kadai ne ya zama dole ya bi shari'a da haka da zarar an ja aya wa man lam yakumi ba anzalallahu sai a ce alƙalai ne ba a tunanin sauran kwamishinoni da sauran daraktoci da sauran su kadai ake zargi alƙalai gani ake kawai yan mutane ga sunan suna yawo a duniya ko ba su kaɗai bane kowa da ke rike da wani mukami yana iya shiga cikin wannan matsala hasali wannan ayar kai da baka da mukamin komai as an individual tana iya hawa kanka ulaika humul kafiruna humuz zalimuna humul fasiquna ai ta ja musu nasoshi danyayyaku ana danna musu saboda su dama can a matsayin mutanen Allah ne kwatankwacin wannan shine kwatankwacin yadda mutane suke gana an cewa na malami ne to shi dole ya ba Allah dole duk abin da ma yake halas bai kamata yi ba su kuma mutane za su yi kayan su da za su suna cikin yin sai ga yace Allah ga ta mala hadda ku kuma hadda ku mala ku da ake ganin ku kawai ɗan lahira su suna ganin gaban ba shari'a Allah akan su ko ba shari'a Allah akan su shine kawai yake yake yake bin shari'a Allah inda za a ga wani malami misali ya je wani babban gidan cin abinci shi da amaryar shi sun zauna irin yadda ake zama din nan suna cin abinci suna ɗan shan ice cream suna fira an zuwa ga nazarin shi a facebook za ce biji tsoron Allah kuma wanda suka sashin suwa ba sun je da wasu kila ma su ba da matansu na aure suka nema da ƴan matansu ne ko da kilaki amma shine yayi laifi to haka alƙali mutane suke mishi wannan mummunan fatan cewa shi kadai ne baya bin shari'a yace in ma yace a a wasaru yafhamuna min anna shar'a ma hakama bihi alqadi sannan kuma sai abin da alƙali ya hukunta shi ake ganin kawai shari'a rubbama farru min hadha shari tare da cewa fa alƙalin zai hukuncin kuma su kibi su kibin maganar sa imma khurujan minhum anil haqq ko dai saboda yiwa gaskiya tawaye auli taqsirin yaqau min ba'd alqudati ko kuma saboda wasu alƙalai suna da gazawa walaysa al'amru kadhalika malam yace ba haka abin yake ba da mutane suke kallo ba bal shar'u اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم شرع suna ne da ya tattaro dukkan abin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da aka ya shafi kowa ba alƙalai kadai ba min alkitabi da daga alqur'ani wal hikmati da sunna shine alkitabu wal hikma da wa hukmuhu lazimu lazimun jami'al khalqi hukuncin alqur'ani da sunna ya lazimci kowanne musulmi ya bi ba wai alƙali kada aka ce su ba fa ala kulli walin an yattabi hada shar zaka kowane shugaba ya sani wajibi ne wannan shari'a wa kaseeran ma yuwafiquhu an-na'ib wal wali wal muhtasib so da dama zaka ga da da ainihin wato mataimakin sa da wani commissioner ko gwamnati dake karkashin sa da ƴan sa kai duka sukan dace da shi akan hukuncin kama annahu kaseeran ma yukhalifuhu ba'd al-qudat wani lokaci kuma wasu alƙali su saba hukuncin imma li adami ma'rifati ko dan alƙalin bai da ilimi akai aw li ghardin mazmumin ko dan alƙalin na da wata manufa abin zargi alƙali za a kai mishi shari'a ta rabon gado ko aure yayi hukunci ba daidai ba ko kuma yayi hukunci ba daidai din ba bisa jahilci ko kuma da gangan saboda an bashi can hanci aw li taqlidi alimin aw ghairi zalika ko kuma yayi hukunci saboda yana taqlidanci da wani malami da ya riga ya shi akan wannan فإن الموافق له من غير القضاة haka wanda ya dace da shi daga wasan alƙalai wa qad yuwafiquhu li dhuhuri al-haqq alladhi ittafaqat alayhi al-uqul aw al-adyan aw shari'atun ko kuma kaga ya dace da shi akan wato aikata wani abu na alkhairi zartar da wata gaskiya wadda hankali da addinai da shari'a duka sun yarda da shi aw li ma'rifatihi bidhalika min alkitabi was sunnah ko kuma saboda sanin alqur'ani da sunna aw li sihhati ra'yi ko saboda kyakkyawan tunaninsa aw taqalli taqlidi musibin fi dhalika ko saboda dacewa da wani ijtihadi na wani da ya gabace shi aw huwa ittifaqan min ghairi sawikin sawikin ko sulukin min ghairi suluki tariqin sahih ko kuma kawai ya zama ya dace ne bisa gamdakatar ba wai dan ya ba hanyar ta dace ba لكن موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات أما da aka fa alƙalai sun fi sauran masu rike da mukamai dacewa da abin da shari'a ta tanada wato abin da yake cewa shine alƙali yakan dace da gaskiya yayi abin da yake yayi daidai ko da ana cikin duk wani rudani na shi na tsari abin da ya dace da hankali abin da ya dace da addinai abin da ya dace da shari'a ko kuma saboda ilimin sa ko kuma saboda kyakkyawan tunaninsa ko saboda dacewa da wani ijtihadi da ya gabace shi mai kyau yace ko kuma ya zama dubbe ma dace da wannan ba amma a ƙarshe dai dace da gaskiya da haka a cikin duk mukamai da ake rabawa duk da lalacewar duniya tun a zamanin Ibn Taymiyyah to alƙalai sun fi sauran mutane dacewa da abin da yake daidai kuma har yanzu haka duk da irin wannan rudanin da ake domin su koyaye ne dai za su samu wata doka ko wani sashe da za su makale su ce da shi suke hukunci wato ba kawai da MTH ba gaba gaɗi suke hukuncinsu ba suna dogara da wasu maganganu har yanzu za a hukunci a kotunan shari'a musulunci sai an ja matanin risala ko mudawwana ko wani hadisi ko wata aya sannan a yanke hukunci a kai ba za a ce kawai a yi haka a madin ɗin babu wani babu wata doka da ake bi malam ya ce wa ƙadar wuya ru'uya min alwulati man huwa khairun min aksaril qudati amma fa an samu wasu alƙalai wanda suke da alkhairi fiye da wasu wato shugabanni wanda ke da alkhairi fiye da wasu alƙalan wa ru'ya min alqudati man huwa sharrun min fusaqil wulati an samu kuma alƙalai waɗanda suke mafiya sharri fiye da fiye da fasikan shugabanni akwai alƙalin da masharrancin alƙali wasu suna kashe aure dan su nemi matan daga baya wasu suna karban cin hanci da rashawa wasu suna kulla mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba duk alƙalai suna yin wannan tun ba yau ba wa umumu hadhihi alwilayati wa khususiha huwa bihasabi ma yumkinu min almuli yace abinda yake menene aikin mai wilaya wanda aka bashi makami menene responsibilities da duties ɗinsa me abinda zai iya yi me abinda ba zai iya yi ba wannan ya danganci abin da shugaban da ya bashi mukamin ya rubuta ne fa innal maqsuda huwa amanatud din abinda ake nema dai maqsudi shine dai kiyaye addini fi jami'il ashiya a dukkanin abubuwa wala yatimmu zalika illa bil ijtima'i was sultan kiyaye addini baya yiwa sai an samu hadin kai tsakanin masu rike da mukamai sannan sai an samu kuma shugaba wanda yake sama da su fa idza ju'ila sultanu yuqamu bihi din alal wajihil mashruf idan akwai shugaba da ya damu da addini sai ga an tsaye da addini bisa yadda ya kamata kana zalika maqsudul wilaya to wannan shine abin da ake nema da shugabanci duk shugaban da baya yin wannan ko to yana aikin banza ne ya tara wa kanshi zunubi ne kawai wanda zai zama cewa tsayi da addinin Allah ba shine abu mafi muhimmanci a wurin shi asali ma cewa suke ba ruwansu ma da addini da haka suke samun tangarda tun karan farko duk wanda zai rike mukami jama'a ya san wannan koda a wata ma'aikata ne to ka kudirce a ranka cewa kana wakilta addinin Allah kuma za ka iya abin da za ka iya ga cewa ka samu addinin Allah gindin zama ka samu mishi yanayi mafi kyau iya iyawarka abinda kuma ba za ka iya ba Allah ba zai kama ka da wannan ba Allah ba zai kama ka ba matsayinka na alƙali yanzu misali alƙali a kotun shari'a wanda hannunka a daure yake iyakacin hukunce hukuncen da aka ce ka zartar su ne ahwalu shakhsiya aure saki gado rigimar bashi rigimar iyaka a gona ko a filaye rigima ta tsakankanin makwabta da sauransu iyaka abin da za ka zartar kenan ko to a iya wannan din ka yi ƙoƙari ka ga yi gaskiya tunda ba baka dama ka da hukuncin kisa ko yanke hannu ko bulala ga mazinata ba to wannan Allah ba zai kama ka da su har kace zaka shiga cikin su tunda ba sa cikin huruminka tsaya a huruminka kai abin da ya kamata mun karanta a baya yace duk shugaba ya tabbatar da cewa ma'aikatan da ke karkashin su tsaye da sallah to koda wannan ka samar kai abin da ya kamata ya zama a kotun kan ana zaman kotu ko ana mitin a can ba ko ana ganawa ba ka bari lokacin azhar da la'asar su wuce haka nan kawai ana zaune da zaran an kira sallah kawai za ka yi a jonin mitin ɗin ka ce an tashi ko za ka yi a jonin kotun ka ce an tashi sai an dawo sallah za a tafi break ka tabbata an tsaye da sallah to wannan zai baka kyakkyawar alaka da Allah sai ga Allah ya maka fatahi kana fahimtar shari'o'in sai ga Allah ya baka ƙarfin gwiwa Allah ya sa maka haiba hatta manyan suna tsoron ka ana cikin wani mitin kawai ka ce a dakatar a je a yi sallah kai ke da ikon dakatar da shi ka ce a dakatar komin girman shi ma'ana a ce kai ne gwamna kai ne kwamishina kai ne famsek kai ne wane ne kai ne kake presiding wannan harkar ana cikin yi kawai lokacin sallah ya kace a zakata a jiya wanda ba zai ba shi ya jiyo amma kai dai ka sa wa sallah ka mutunta sallah amma jiba jama'a da muke wulakanta sallah a harkokin mu na na aikin na aikin banza aikin gwamnati wanda yau din nan za a canza ka daga wajen ko a kauda kai ko a make it ɗinka ka zama useless baka da amfani kai ko ma ko ka zama useful ma dai kenuwan na karewa zaka bar wajen ko malamai suka ce nadamar da aka ce zaka yanka shugabanci ba ta shafi lahira bane kadai mutane da dama da suke shugabanci tun a duniya suke fara nadama nadama da zaka fara yi shine bayan ka sauka zaka ga ashe akwai wasu abubuwa da inda kai da ka taimaki mutane ko baka yi ba kuma dama ta kubuce maka inda zaka fira da dama daga sun suka rike makamai za su baka wannan labarin sun samu wata dama da za su yi wani abu ba su yi ba wani ya zo daga baya ya rugurguza wannan dama ko kuma ya ɗauke ta ya yi misusing ɗinta wannan ya cikin nadamar da za ka yi sannan nadamar da za ka yi kuma har ila yau nadamar lahira in baka yi aikin kirki ba da aka zama wannan shine abin da malai yake so ya karantar da mu tun farkon maganar na cewa aikin shugaba shine ya kiyaye wa mutane abu mafi girma shine addininsu daga nan kuma sai rayuwarsu mutuncinsu da sauransu duk mun ji wasu maganganu akai kuma zai wasu anan gaba wa qad zakara qawaifu min al-fuqaha anna wilayat al-qada'i al-mutlaqa taqtadi iddat anwa wasu malamai sun ambaci cewa a mukami da za a ba mutun na alƙali wanda za a bashi sakakkiyar dama to tana hukunta abubuwa da yawa akwai nau'in alƙalanci irin daban-daban da zai wa ikhtalafu fi ashiya sun yi sabani akan wasu abubuwa shin aka ba mutum mukamin alƙali wannan na cikin aikin sa ko baya ciki wa hadha bi hasabi muqtadal lafz alwilayati wa urfiha wannan sabanin kuma ya shafi ma'anar lafazin muqamin da aka baka da kuma wannan muqamin al'adance menene abin da kake iya yi aga ai yanzu misali wa dauki kwatatan da muka yi da yan sanda dan sanda akwai wanda yake shugaban wani a station ne kawai akwai abin da bai zartawa a wajen in ya zo ya fi ƙarfin shi sai an kai mota ina AC shugaban wannan yankin ko akwai abin da ya fi ƙarfin AC sai an je gun kwamishina akwai abin da ya fi ƙarfin kwamishina sai an je gun IG hakan ka ɗauki sojoji akwai watakila akwai shugaban wata bataliya akwai kwamandan wata bariki akwai kwamandan wani GCO suke ce mishi ko GOC kaga kowa akwai matsayinsa in ka je makaranta akwai abin da fon masa zai iya yanke hukunci a kan shi akwai abin da wataƙila sai ya group akwai abin da wataƙila sai vice principal akwai abin da sai principal akwai abin da ya fi ƙarfin principal sai an yi reporting to zonal director kaga kenan kowane mukami da gwargwadon da ɗabi'ance a ƙa'ida menene iya salahiyarsa gwargwadon abin da za ka yi wannan kuma salahiyar an yi spelling ɗinta out dalla dalla akwai wanda kuma a spelling out ba zaka za ga ayyukan suna shiga junansu to duk waɗannan sai an kula da su wajen me zaka iya yi karka ji ka shiga hurumin da ba naka ba fa inna zalika yaxtarifu bi ikhtilafi ma'anil urfi allati hatta qalu shi wannan ya saba da gurgurdan urfin mutane har aka ce zalika yaqtadi hadha fa inna mujibatil uqud kulliha tutalaqa min al-lafz aw al-urf saboda ka'idan al-uqud wato kulla wata yarjejeniya ko appointment ɗin mutum ga wani mukami lafazin da ake amfani da shi a wata yarjejeniya ma'anarsa tana komawa ne zuwa ga al'adan mutanen da suke wani yarjejeniya idan lam yakun shar'u qad ja'ala laha haddan matakar musamman idan shari'a ba ta wannan abun wani haddi ma'ana yanzu mu dauki wani misali da yake shararre a kasashen mu abinda ake ce masa rana na aure kaga wata al'ada ce a kasashen mu na Hausa Fulani bare bari musamman na arewacin Najeriya al'adar mu ta cewa an za a aure sai an dade ana shirye-shirye idan haka sai an sa mu auren rana don kowa ya shirya to wannan sa ranan wani akadu ne daga cikin uqud wato wani alƙawari ne wata yarjejeniya ta daga cikin yarjejeniya idan mutum ya kalli tsuran lafazin sai ya ga yayi kama da ɗaurin aure domin akwai bayarwa da karɓa ta yi ma har a ba da sadaki ta yi ma har akwai shaidu amma kuma sai a ce sai lokaci ka kaga a urfin masu yin wannan magana ba aure suke nufi ba saboda da aure ne a ranar za a baka matarka da aure ne ba a isa a fasa wannan yarjejeniya ba sai an yi saki da aure ne da za a ganta ciki murna za a yi tuni amma kaga duk waɗannan ba sa yiwa saboda a urfin masu wannan a al'adan ba aure bane don haka wannan urfin shike da ta cewa a wajen amma wasu kuma da suka kalli cewa a ai wannan lafazin yayi kama da lafazin aure na shari'a kuma a shari'a aure babu wasa da shi hatta malabakar gumfata washi kenan cewa da an yi haka an yi aure ina fata mun gano wannan shine sirrin sabanin to ibn tamiya yake cewa su al-uqud abinda ke zartar da su shine abinda aka sani ga al'adance alal misali a ila yau a haya da ake bayarwa na gida ko shago a al'adance an baka haya to an san abin da aka baka kai duk abin da bai danganci wannan ba baka yi haka ba yanzu mu a urfin mu idan aka baka haye gida kana da yanci idan bakon ka yazo kwana a gida ba wanda ya tambaye ka me yasa ka kai ba zuwa amma na san wasu abokan da suka je karatu a South Africa suke ba mu labari in aka baka haye daki to baka sai kawo bako ba idan bako yazo sai an biya mai kudin kwana da zai kaga urfin suke nan su kuma to kaga anan anan kasashen wannan ba zai yiwu ba sun je karatu Johannesburg in kai bako yana zuwa sai kwanan sai lallo ya ce maka to bakon ka bayo kwanan shi dala biyar ne saboda zai zai amfani da space zai amfani da toilet zai amfani da ruwa zai ga haske hala ya cajin wayar shi hala ya cajin computer shi duk wannan a cikin kudi mai gida ne mai daba mu ko kaga za a iya baka haya ma haka ba wani haya kai ma a cikin haya da haka ba wai me samu last week ne ba ya sai a cire ta kawai ba ta daga wuyan ne tana abin nan ne ke nan watakila abin nan ne west ne suka mata suka yawa ba saboda karancin teburin da sai mu kawo irin stand din nan muna da shi amma teburin naku ne kamar na wasa Allah al-Bustan. Tuda kaga yanzu a urfin mutanen South Africa daban ga abin da ake ce ma haya ya bambanta da urfin watakila mutanen Nigeria. So da haka wannan hukunci zai bambanta gwargwadon wuri. Haka watakila in ka ɗauki wato ‘yan kasuwa yadda suke mu'amalolinsu da ababen da suke faɗa a ce an ba mutum wato an ba shi sari ko ya yi ɗauke da gwargwadon da yadda mutanen wurin suke fahimta haka in ka je gun tashan mota in aka ce an bawa ne hannun ƙwarya to abin da suke nufi da hannun ƙwarya shi za a hukunta ko da an je gaban alƙali dole alƙali ne mutu in kun ce hannun ƙwarya me kuke nufi shine a baka ɗanin mota ko na fef kai ma ka ɗan zagaya ka ɗan samu na abinci ko wataƙila taka ta lalace abokai ba su so ka wuni da yunwa ko iyalanka su shiga tasku wani wani sai baka daga al'asar zuwa dare kai baka dan samu abinci to iya wannan abin da aka baka kawai iya iya abin da zaka samu kenan wallahu almusta'an malam yace a wa kullu ma kana min babil wakalati wal wilayati allati tustafadu bisharti la bishar'i yace duk abin da yake cikin babun alwakala wato wakilci representation irin abin da lauya yake yi misali wal wilayat ko mukamai da ake ba mutane allati tustafadu bisharti waɗanda kana iya samun su ne idan mai bayarwan ya bayar la bishar'i ba shari'a ce ta daura maka wannan ba a sai in wanda yake da haƙƙin ya baka akwai abin da dama can shari'a ta daura maka shi alal misali ubuwa da ka haifi da shari'a ta daura maka parenthood ɗinsa kaga ba wanda ya daura maka ba Allah ne ya daura maka da kana kai fada kaga ya bambanta da wasiya wato a baka rukon wani da ka kafin a baka rukon shi bai karkashin ka sai da aka baka rukon shi baka iya kawai ganin shi kace ya zama karkashin ka kamar yadda danka yake zama karkashin ka automatically yace kal wasiya kaga ita ba da ma misali wal qada da alƙalanci wa imaratul harbi da wanda za a bashi kwamandan yaki wa wilayatul amsari da wanda za a tura su kwamishinoni ko kantomomi a jihohi wa nahu zalika da makamantan wannan fa inna umumaha wa khususaha tustafadu min al muwalli lafzan wa urfan abinda zaka yi dokokin da za su yi guiding dinka za a samu su ne daga wanda ya baka abinda ya ce kai shi zaka yi a wa urfan da abinda aka saba cewa irin masu wannan mukamin suna yi alama yathbitu bi shar'i kamar da shari'a ta tabbatar da shi yace ka wilayatul abi alabnihi yace kamar yadda ita wato wilayar uba akan da fa inna umma zalika yustafadu bi nafsi shar'i kaga wilayar da da uba yake yi ita shari'a ce ta kawo ta shari'a ta tabbatar da zaran ka haifi da kai ke da wilaya a kansa sai malai yace faslun ga wata gaba wa amma al-huququ wal hudud allati li adamiyyin muayyan wannan shine fasli na biyu kenan na bayani akan huquq wancan na baya ya gama da bayani akan huquq al-mushtaraka huquq al-amma wanda al'umma duka suke da shi haƙoƙin tsaro haƙoƙin kula da addini haƙoƙin kaza da kaza da kaza kaga wilayat ne waɗannan amma huquq ne amma yanzu kun za a yi magana akan hukuk khasa shine haƙƙin jini a zubar da jinin mutum ko ƙazafi a ci mutuncin mutum ko bashi a anshi kuɗin shi a kibiya da makamantansu wanda hukuk ne da suka shafi ɗaiɗaiwan mutane wanda har ila su ma wajibi ne akan shugabanni su tare mutane waɗannan sai fara da haƙƙi mafi girma shi ce famin haddamu addima'u daga cikin haƙoƙi akwai haƙoƙin jini haƙoƙin jini su ne haƙoƙi da suka shafi daɗewa mutane mafiya haɗari a cikin rayuwar qala Allah ta'ala Allah yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولنا آية في سورة الأنعام سواكي تيما وصايا الله في سورة الأنعام suna daga cikin muhimman ayoyi a cikin alkur'ani hasali ma wasu malamai cikin sahabbai da tabi'ai suna cewa waɗannan su ne muhkamat ɗaya daga cikin al-muhkamat wato bayani dalla dalla shi yasa Ibn Abbas yake cewa wanda yake so ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu ko allati alaiha khatimuhu ko dai kace wanda annabi ya cika akan ta sallallahu alaihi wasallam ko kuma da annabi ya mata stamp to ya karanta waɗannan ayoyin a cikin suratul an'am wasiyoyi guda goma wanda sune jima'u amrul islam wanda sune abubuwan da aka yi umarni da ababen da aka hana a cikin musulunci ayoyi ne masu falala kwarai da gaske malamai sun yi maganganu da yawa a kansu ba tafsiri muke balantana mai ta jero su amma dai waɗannan biyun sun isa sauran kuma sai a koma musamman tafsirin ibn kathirin da makamantansu Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ka ce musu ta'alu ku taho atlu in bayyana muku ma harrama rabbukum alaykum abinda Allah Ubangiji ya haramta muku, Allah tushriku bihi shay'a na ɗaya kenan, Allah kada ku tushriku bihi shay'a ku shirkan komai da Allah kada ku shirka. Wannan tushriku majzumi ne ko kuma mansubi, ko ko ya zama majzumi ya zama billahi kenan ai an la tushriku ai fakkin su ko kuma ya zama mansubi ne sai zama an din ta mai nasba an din da ke hada da Allah ita mushi nasba kamar yadda Allah ya ce kul inni umirtu an akuna to ko da lamun ta shiga ba ta hana wannan an din ya aikin ta ba duk akwai wannan fassara malamai sun yi ta yace wa bil walidaini ihsana abu na biyu kuma shine kyautawa iyaye shirka abu ne sananne cewa Allah subhanahu wataala ya ce ba zai gafarta ma wanda ya mutu yana yin ta ba biyayya iyaye haka ake gwama ta kullun da yi wa Allah da'a da yi wa Allah tauhidi anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir wa idha wa id akhadna min bani isra'ila wa bani isra'ila wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la tushriku la ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana da ire-iren suna nan da yawa suna nan da yawa burjika cikin alkur'ani haka a cikin hadisai an tabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama daga mene me mafi girman al'amari ce bautawa Allah daga nan fa ce biyayya iyaye abu na gaba wannan shine nabi wala taqtulu auladakum min imlaqin kar kuma ku kashe ƴaƴanku min imlaqin al imlaq shine wato fana'u zat karewar guzuri ko kuma alfaƙa fatara talauci Allah ka raba mu da shi to a nan sai aka ce wala tatturu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahu kar ku kashe ƴaƴanku min imlaqin ma'ana saboda kuna cikin talaucin shi kanshi sai ku ce bari ku musu wad'ul balad da ake ko kuma tun kafin a haife su ai ta family planning min imlaqin ay wa antum fuqara can kuma da aka ce khashyata imlaqin tsoron mustaqbal akwai wanda yana da wadata yana fada kudin amma yana ta tsoro bara ya fiya biyu uku saboda biyan kudin makaranta saboda jami'a ta yi tsada saboda kaza to wannan shine khashyata imlaqin da haka a can sai aka gabatar da su yara aka ce na hamdar zuquhum tunda su ne za su yi arziki a mustaqbal ko mun gane nan kuma na hamdar zuquhum tunda fatarar da kuke ciki yanzu kuke tsoro to ku ne akan gaba a fatara can kuma khashyata imlaqin ta Isra'i ai khashyata imlaqin fil mustaqbal ho to nanu narzuquhum fil mustaqbal wa iyyakum jama'a mu zai biyo turawa wata na je umara mun gamu da wani dattijo muna fira da shi haka sai yake ban labari a harami kullun nakan tuna wannan labarin yace yaro kar ka sake ka ki haihuwa ce Allah baba yake kware kuwa yace kaga umaran nan da nazo dana na 19 shi biya kudin umaran nan yace da ni da biyayen shi duka shi ke daukar dawayen mu shin da na tsaya hudu sai da na halaka arziki na wanda ci da ne mai raha haka to kana da shi ka gani Allah ya ga dama sai ka ga wani a can kasa turawa sun ce a tsaya hudu in ka biya musu kada idan arzikinka hala akwai gwamna ba ciki baka sani ba cikin na baya ko kuma mata da kake gani ana kin ƴaƴa mata saboda maguzanci amma shari'a ladan tarbiyyar ƴaƴa mata ya fi na maza wanda biya ƴaƴa mata biyu ko sama ya musu tarbiyya mai kyau har ya kai su gidan miji iya iyawarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tarar su ga aljanna da ka daina kin ƴaƴa mata jama'a kuma a aikace ma za ga ƴaƴa mata sun fi ma tausayin iyaye mu maza duk kowa ba ta kanshi yake ba da iyalan shi amma matan mu za ga suna bin mutuna iyayen su wannan hakika ce namiji da ran ya aure ya haihu ba shikenan ba wannan iyalan su ne gaban shi mahaifiyar shi da sauran suna matsayin wato mataki ne na abin da ya rabu amma ita ko ƴa mace duk inda take tana da wannan tausayin wannan rinka fiye da namiji to da haka me za ka yi kyamata haihuwar yaya mata a taƙaice dai Allah subhanahu ta'ala ya hana ƙin wato yaya mata sannan ya hana kashe abin nan yaya sawa'un zubar da ciki ne sawa'un family planning ne da ake yi ganin ya baza duniya haka kawai a ta abin nan ana cutar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi karar ya ce a tara mishi al'umma ya alfahari da su. To, annan mutane suna wani ba annabi shiga gaba, sai ka ji sun ce ai annabi ba zai alfahari da 'ya'yan banza ba za ka gara ka haifi 'yan kaɗan ka musu tarbiyya gaskiya ne wannan a matsayinta na magana amma shi annabi ba haka ya ce ba shi yawa ya ce kuma kalla da ya ga al'umma annabi Musa sun taho ya ga yawansu ya fatan ina ma da su ne al'umma shi waɗanne irin mutanen banza ne ba ba al'umma annabi Musa da ga mutane su daina sanawa annabi magana wannan bai nufi a biya ya ka musu tarbiyya bai nufin haka sam amma ba solution bane a ce ba za a yi su domin shi yawa na ɗan adam arziki ne kuma da Allah ya ce in kuntum qalilan fakassara kalli wancan annabi ya ce au awi ila rukunin shadid annabawan Allah ma suna da bukata zuwa ga al'umma kafin su iya yin wa'azin su in ba su da magoya baya ba su iya yin wa'azi me yasa yanzu ka kalla misali a Najeriya me yasa birnin Kano da Lagos suka fi koyina ci gaba yawan al'umma ne dawa shine sirrin kawai yanzu a Kano da Lagos duk abin da zaka sayar zaka same su saboda dole akwai wanda yake da demand irin wannan saboda yawan dan adam da ke cikin garin Lagos sun taba fada da shugaban kasa wata da watanni ba su samu federal allocation din su amma sun yi surviving saboda yawan su to mu kuma yanzu sai aka sa mana tunani wai ai yawa masifa ne duk mafi yawan masu wannan magana inda an bi ta wannan masifa da ba su duniya ba su ba duk wanda zai ga maka cewa kan ayu ka ce shi suno ne a gidansu da ka jama'a kowa ya ci gaba da haihuwa jama'a kar ka sake ka ki haihuwa haihuwa kyauta Allah ce ka karba da hannu bibiyu kuma ka tashi kai kwazo wajen nema dan kai wa 'ya'yan tarbiyya kar kuma ka kasala ka kasalanci amma dai ba ba ba rashin haihuwa ba shine solution ba dan akwai gidan da 'ya'yan biyu ne amma duka yin iska ne kuma akwai arziki a gidan kaga ashe arziki da karanci bai sace tarbiya akwai gidan da kuma zaka samu mutane tsewa kuma akwai talauci kuma an musu tarbiya ashe ba talauci ko rashin yawa ko adadin ko wani abu shine ma'aunin ba a ma'aunin shine ka tashi kayi abin da ya kamata ka tashi ka nemi halakinka kai mai yaran tarbiya ka musu addu'a sauran ka ban ma Allah ka kai annabawa iya tarbiya ne Allah ya jarabci annabi Nuhu da dan banza kaga ashe ba nagartaka bace ba nagartaka bace za ta zama mutanen kirki a kokarin da kai da kuma Allah ya sa a dace almuhimmu dai shine Allah ya hana kashe ƴaƴa suna cikin iyayensu Allah ya hana kashe ƴaƴa mata a a a ko yara saboda wai tsoron kasu ci abincinka ko karka kasu ci da su an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce me mafi girman zunubi yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka yana cikin sahih bukhari da muslim aka ce thumma ay sai wanne yace an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak ka kashe danka wai dan tsoron kai ci abincinka wannan yace wato shi ma babban laifi ne aka ce summa ay yace an tuzaniya halilata jarika ka nemi yin zina shine ma'anan tuzani ka fara kwarkwasa wa matar makwabcinka ba wannan babban laifi ne ba ma sai kaga yin fasikanci da ita ba kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama magana haka nan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin sai ya ja aya fadin Allah wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznuna ta cikin suratul furqan ko ya jata ya kama hujja da ita da haka waɗannan abubuwan jama'a muna na laifuka ne daga shirka ce su mu kiyayi waɗannan abubuwan yanzu gashi matan mu duk an sa musu wannan akida an wayi gari mata suna kyama haihuwa mace da ciki da uban shefa da komai cikin tana jin kunya a ganta da shi wai saboda bata dade da yaye wani ba kawai ta zo layarta sirkai da iyaye da dangi a sa mata ido ke baki da hankali ne a je a zubar ma wani miji ma bai san an zubar ba su je a sa musu kaza a hannu a sa musu kaza a farji a sa musu kaza a baki su zo jini ya rikice su ta damu mutane tambayoyi marasa kan gudu duk kullun cikin tambayoyi da ake malam bari ko ba haka ba na sha kaza jini na ya tsinke haila ta kuma kwana kaza na kace ni ba ruwana ki tafi kullu kitan da ya baki duk sirki ta hailolin matan garin da wallahi wannan jama'a wallahi tallahi fitina ne yana daga cikin bin tafarkin turawa turawan ga sun gwada aikace ba su ba abun ba a aikace yanzu manyan kasashen nan Faransa, Jamus, Italiya da sauransu suna cikin damuwa saboda ba su da younger generation al'ummar su ta yi shekaru ba a samu replacement ɗinta ba domin haka Allah ya tsara duniya kowace al'umma tana wucewa wani generation na biyo bayanta to su sun je shekaru hamsin baya da suka wuce sun hana haihuwa sun datse yanzu kuma suna neman jarirai da matasa ruwa a jallo a ƙasa da yanzu kika ɗan mace ta haifi jariri a Italiya ko Jamus sai a mata kyauta ta musamman saboda jariran sun ƙare a matasa sun zama sun wuce shekaru arba'in babu wannan generation ɗin na younger generation wanda kuma su ne tukulluma al'umma to wannan tagegedo mu muka kan mai ta mun shiga matsala jama'a tunda gara ma su suna iya kiyaye rayuwa al'ummar su suna da longer life span muko kullun mota ta kashe ƴan banga su kashe ƴan bindiga su kashe bandits an ce daban ne da bandits da terrorists ko duk suka kashe a hau mota ai hadari a je asibiti nan ma a kashe rashin kulawa a je haihuwa mortality rate yayi yawa to inda ba a replacing din ya kasan za a yi ko wannan a harkar zaben nan bata shi mu ishara ba da duk irin rashin tsarin mu da rashin kan gadon mu amma dai ma da yau da zamu dangwala ƙura'a har wanda muke so ya ci koda ba zai abin da muke so ba aka ga wannan mai ishe mu dai mu huta shi ko mu san da yawan mu ya mana amfani to watakila yawan nan shine kadai abin da ya rage mana the only winning card da ya rage a nan kuma ana so mu watsi da shi ana so mu watsi da shi in aka rage yawan al'umman nan jama'a kowa ya shi ta shafe shi dan a taba kotumanka za su ragu ka san wannan masu hawa mashin za su ragu mai shago da ke sai da kaya shagon shi kotumanka sun ragu manomi haka mai sai da kwai mai sai da kifi kowa sai ya shafe shi yana da economic impact in ma baka yadda zai impact din shi ba saka jama'a yawan al'umma arziki ne ba daidai bane wannan tsarin da muke akan shi ba daidai bane mu gyara za ga lokaci mai gure ko bari mu bar shi sai mun dawo sai mu fara da kan gaba kawai فصل وعمل حقوق والحدود التي للآدمي معين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله